kuma sayin ka Ta'ala kana da girma da buwaya Ina wanda ya irin isa kuma sayin ka
Allah ya mai saka kuka da dariya baka kwauro mai ikon ya bada tabbaci ga wani yaro kar laifi ya sani tinsira na zama zero ka duba ni don mafi isa wanda ya san ka an yi ka ne da girma da buwaya baba Allah kara gina ni dan ginin da kai wa Ka'aba ka sa na zamo cikar tajalli daga iba ko ba tare san dinga amfanar riba na samu abin da da'irar so ta shuka Eh, na san babin da ke yi wasa da salati donaro gida irar ta horon wani minti da ni ne kaɗai na ke iya un wani sauti da zai ba da alfusu alafu zaki Eh, eh, annabi Indai da su faɗi ma abun ba mamaki Kai dama rawani kawai aje gun mai mulki Zato yasa ake sawa shuka taki Mai ikon yana abinsa ko ba hannunka barayin shigar da sallamar kore shakka salamun na alaika fatihul haƙƙi haƙiƙa salamun na alaika nasiruddin ladaika salamun na alaika alimu sha'ani habaka salamun na alaika man sarabai na dakika salamun na alaika hina fil haudu wasiƙa salamun na alaika kai kake kora mushaka salamun na alaika sani ya sunayin fidaka salamun na alaika inda zil arshi sadiki salamun na alaika adali nuril haiki salamun na alaika magani sirrin nidiki salamun na alaika shugaba a jiyar Allah salamun na alaika malamin warware matsala salamun na alaika kai kake sarrafa daula Ahmad sallama irin ta can fadar Allah Ahmad yare da zuciya da ruhin musu kulla Ahmad kai kadai nake gani in kina Allah Ahmad kai kadai kake zuwa ka bata ila Ahmad kai ka sadu ko da dai babu wasila Ahmad ka haɗi cifu da cifu kamala da jamala Ahmadu kai karaya ka a babban daula Ahmadu sunanka ne ya zo a cikin sallah Ahmadu in akwai ka babakin kila wakala Ahmadu ga hannun mu kararo ka mana Allah Ahmadu in ka faɗa a take na san zai ɗauka Ahmadu kai kaɗai nake da shi ban da waninka Ahmadu na ɗayan talazumin ba na shirka Ahmadu kai kaɗai nake gani a matsayinka Ahmadu kai kaɗai nake faɗa a kadarinka Ahmadu kai ne haƙu kai ya dullahi ya ɗauka Ahmadu na wadatu ban bukata ga waninka Ahmadu kai kaɗai ilahu na ji ya zaɓe ka Ahmadu kai ya bawa kai yake bawa abinka Ahmadu babu waninka ba wani rabu cikinka Ahmadu haske na ya samu ta cikin haskenka Ahmadu shani na ya wanzu daga inda ka shuka Ahmadu dan karfin da ke gudana a jikinka Ahmadu dan haskenka dan buwayar shaninka Ahmadu dan zatin ilawa araba ni da shakka Ahmadu in zamo mafi kusantar shaninka In tabbata a gurinka dan ga ainihin lamarinka An yi ka ne da girma da buwaya Waye irin isa kuma sayinka An jami'al mukamin da kai kake mamaya loko halittu sun kakare wajen sa ka isar ka an yi ka ne da girma da buwaya babba zaɓaɓɓe ne tun gaban halitta ta gabata kai ne shugaban da shugabanci ya karanta ka bayyana liman da annabanci da sarauta kuma kana nan ko ina aje za a fahimta Ni ka ne, eh, eh, eh. in yi shiru ko in faɗi akan baya aiki wajen bayyanar da martabar tajul mulki iya inda kake gani kana jin mamaki a nan ne aka fara rataye igiyar ɗauka an yi ka ne da girma da waya ina ma a ina ina ina ma taka aiki a nan ne za ka yi ta jin ina ma daga daki maza manya masu rawanin daukar aiki suna ta ta ta da burgima don su ga harka an yi ka ne da girma da buwaya buɗaɗɗe kake kai ka zo da sunna da farilla kai ne alƙiblar ta wacce yin tsarkake Allah kai ne haske ne fice duhun ƙarya ta jalla makamin Allah da ba a hargitsa sha'aninka ai fannin ka daban da duka fanni aka yi shi jujjuyawar sha'anin ka Allah ke kai shi kwaranyan matsayi da martaba har al'arshi kana takawa ka je ka taka da kafarka Me jin motsin kalamu sanda ke kewaya lauhu Me ke ta hijabai dubun dubata musu bahu Kana tsinkayen abin da ke sarrafa ruhu A ya alimal ulumi ba mai ilimin ka An yi ka ne baba mafi alkairin abin da kogo ya katara a can ne daga can abin ya samar da bushara daga karatu sai tasarrufin tashi ka gyara ka gyara ka gyara kangararre da hannunka an yi ka ne da girma da buwaya kada daɗa daɗin da harsuna ba su fahimta ruhi ne ke jin takallubin me ya tsirata idan an faɗi ganganan ka sai mi ta kusata fuska sai ta fitar da zuciyoyin mu hakika Ni ka ne da girma da buwaya Ina wani waye ya zo da tsarar lamarinka Kai ne ɗaya tamkar da du ɗayan ta gaza ɗauka Ɗayan tarka cikin ɗayan tuwar wanda ya yi ka Kaɗai ne bai makini a dukkan shaninka An yi ka ne da girma da buwaya ka tare dukkan abun da fahari ya ka ɗauka ba wani ɗai mai dangane da yayi naka a shuka a lissafin ɗa'uwa da kaka da su jika kana ja gaba kai ka sauke girma ga waninka an yi ka ne da girma da buwaya mafi girman nau'in mutum da Allah ya halitta ka sha bamban nan ga kan yadda ya yi ta abin aikowa da gaskiya ka fi ga halitta kake fara abin da kudura ce ta ka ɗauka an yi ka ne da girma da buwaya kusancin ka ga ayyuna makantar da fahimta yana sa ka ka sa ka sa ya sa ba bambanta fata abinda ka ce shi nufin irada ya nufata ba a gane abinda zai faɗa sai daga gunka an yi ka ne da girma da buwaya ba magana yake ba kai kake jin kudurinsa in ya motsa nufinsa kai ka san ma'anoninsa sai ka isar ra'ayin da eh hakan ne manufarsa in ka isar ya biyo da godiyar yanda ka aika an yi ka ne da girma da buwaya da ya taɓa ruyanka sai ka bayar da misali da zai daidai nan ga hankulan masu iyali duk faɗin girman abin da ya kitsa na dalili kana iya kawo shi yanda rai zai iya ɗauka an yi ka ne da girma da buwaya yakan keɓance ka yai ta kama labari na yanda ya kayar da yanda ya yi wa wasu gori a ƙarshen ta yakan rufe hakan ne da kirari da nunin kai ba hakan a tsarin sha'aninka ta yaya ya kai gaba wa Musa alkairi sai da ya baka duka duka kanin labari tirka tirka wacce ta yi kitso tari tari sai da ka ji ta har da mu a jinyan da ya koka an yi ka ne da girma da buwaya kaji abin da ya yi ta faruwa nan ga sunu har karar da ya kai ga rabu tamkar ya yi ihu a ƙarshe shi sai da ya yi kiran ransuwa ihu abin banban ne daban da layin da ya waka an yi ka ne da girma da buwaya abul anbiya ya ta kaya a abunsa ka san labarinsa ka gano al'amarinsa ai shi ma keɓanta kansa ya shi da diyansa kai ko sha'anoninka sai kawai barka barka ina jaddada ne nake faɗa kudiri na ne kai ne awwal kai kadai ka zo kai farko ne jinin dan adina na kai ɗayan gina bauta ne a yasir alhaki ba hijabi a gabanka an yi ka ne da girma da buwaya kai ne ke gigita hankalin masu bayani in an fara dan nufin a samar da sukuni sai mauta ta yi wa zuciya mugun danni ga shanin jingim amma yana wahalar ɗauka an yi ka ne da girma da buwaya anan ne aka rataye mukamin Ali ya sa'u na ji abin da ya faru nan ga annabu shu'aya'u idan aka rabu ya fito su koma shuhada'u iyaka ikon su bai wuce inda ka ɗauka an yi ka ne an yi ka ne hakan ne mana in hakan ake so ya gabata domin warwarewa masu shakku su fahimta girma da buwayar ka ne suke rufe annauta ba daga nan ba abun hawa hawa ne mun shuka ayyuka ne da girma da buwaya ina adamu an faɗa uba ga mutane ne wannan girma ya yi tudu katangar ƙarshe ne amma duk da hakan yana kasan annabuwa ne zuhur mata asalin usulu makurar albarka an yi ka ne shine shugaban 'ya'yan adamu ka fataninsu shi ɗin rahama ne gare su shi ke sa su shine mai ceton su shi ya fanshi wuyayensu wakilin mutawakkilin kafilun ya ɗauka. Baba iya ƴaƴan baga uban shi sarki ne Baba iya ƴaƴan ba har uban ma mabi ne Ta ne ga uba amma uban me rakiya ne Shi ya faɗa Adamu faman dunahu sharaɗi ne Suna can aban kasan tutar nan da ya ɗauka An yi kaɗe da girma da buwa don haka ya fa adamu ya fa abin da ya samu abin da ya samu akwai a gonar gatanmu a can adamu na ruwa da yumbu namu ya san shi ne shugabansa ya san zai duka shine sayyadina muqaddamu yin muntajimu shine garin kuwar alam gadarar mutamamu shine hanya shi ake kira alfati gamu ba wani alam wanda bai bukatar hannunsa to ga Ibrahimul Khalil khulla aka bashi ba daɗin Allah o'o anan an gama tashi da ya nema za a mai abun babu ruwan shi amma duk da hakan akwai gabansa a kura dauka ai shi sai a nema za a mai akan saukakke ne neman nasa akwai zato kamar ma fata ne a surar shi a ranar riske ayar na gani ne yana ta tamanni cikin bukatun sa hakika ya nemi a mai gafara ya nemi a mai gafara ya nemi kada ya kunyata ya nemi kada ya kunyata ya roƙi lisani sidiki ya roƙi lisani sidiki ya nema gun tsarkake iyalinsa daga sheka aljanna roƙonta ya yi abun ya ya taɓe ka komai zai sai dai ya roƙi alfarmar ɗauka amma namu habibu ne barami kashe shakka Ahmadu kan ya nemo gafara tuna aka bashi aka ce ba shi kunyata da shi da sahabban shi an tsarkake 'ya'yan shi an haɗa da iyalan shi a kiyama zai ɗau abin da ba mai iya ɗauka. shi ne farkon wanda za a tasa alita aljanna kafin shigarsa ba masu shigarta ruwan tafkin kausara yana ga ababinta duba roƙa ya yi baso ya sa ya yi masa haka An yi kaɗe, baba. Shifa Kalilu a kasan Habibullahi yake, Kalilu ne ma yake iya kayan da yake, Habibullah kan ya ce kawai ma ba shi ake, shi ne sabi kusa ikulwara mai laulaka. An yi shi ne, an yi shi ne. yin zance da ilahu sai ga mai babban maki musa ya yi magana da rabu ji abun mamaki to ai kai kuwa na yin kanai ne daga daki mai yi daga daki daban da na duwa ba shakka a maganar da suka yi annabi musa baya ganin shi har ya nemo ya gan shi aka ce ba a ganin shi shi haske ne ba ganin da ke iya riskar shi amma ahmadu ya gani ganin ya fi haƙiƙa maza galbasaru wa ma daga me ta nufa ne bayani take akan ganin nasa gani ne duk wani abu da gani yake gazawa kuya ne to ya gani boye yana gani da kuyan duda haka amma baiwa ne daban da sauran duka jinsi shi aka nuna shi ake kira khairun nasi ai shi ne mai matsayin da ba a yi wa kiyasi alfatihu ba a naɗa ka ba a sauke ka Dama ba rawani ba ne abun tajallin ƙauna ce, ‘yan rawani wata ran yana kusata da a kwance, ko kuma me shi wata ran jamalarsa ta kwace, kai kowan zuwar kana a hannun hannunka. أيا خير العالمين يا تاج الإز أيا عفو المذنبين يا وعد الفزي أيا عون المتقين مخصوص عزيزي رسول الراحة وفي حاد لبيك ka amsa mun in kara da gonar bejanka in na yi yabanka kira ka ce na yi yabanka in zan kara taimaka ka ce ga rawaninka in ɗaura domin in kara samun albarka an yi ka ne da girma da buwaya Ya Ahmad nisan garinmu ni ya dame ni Gasha ta ana ta buɗe wani sabon fanni Wannan aikin ne ya sa na zauna manna ni To arka mun karɓin waiwaya don ƙarfin ka a hore mai hidima da karfin soyayya a buɗe mun layukan ziyara da khiyara in zama mashahadin zuwan huduri da biyayya in wanza kofa da za ta sadarwa wajenka ina jaddada me nake faɗa kudiri na ne kai ne awwal kai kadai ka zo kai farko ne jinin dan adina na kai ɗayan gina bauta ne a yasir alhaki ba hijabi a gabanka ayyuka ne da girma da buwaya kai ne maraita ba a jiru kai ɗin iko ne kai ne arziki da kai kaɗai a karaya ne kai ne tabbaci gare mu kai ɗin fitila ne kai ne rai ga duk jikin da ba kai mutuwa ne kai ne wanda bai da kai ko bai san Allah ba kai ne wanda ba abin da ba na ka bane ba kai ne wanda ba garin da ba a ma tafa ba kai ne ɗaya ka san aliyu ba za na rufe ba kai ne gaskiya da kai ake iya gyarawa ƙauyu makami da kai ake iya ketawa kai ne a ala kuma mukaddasin kai hujja ne kai ne aya wacce ba a kore wa mutane kai ne alƙali ga aljanu kai malam ne da gaske nake ambatan ka ba za na bari ba da rai na fito ba da yunkurin in koma ba na fara ne ba da kudirin in dena ba ni zan ta faɗa nuru kai halifan Allah ne ni zan ta faɗa nuru kai halifan Allah ne Allah ka kaji salatin da zai ta haifar da salati salatin ya zamo ma'adanar ɓoye salati yi salatin da arufai suke yi ba sauki wannan ya zama shine wanda za su samu a gaba